بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول الله مغفرة وأن أشكر رحمة يساك كارم a wannan ɗakin taro namu na makarantar mu ta Darul Hadith Salafiyya kasin babban malamin mu Muhammad Awwal Adam Al-Andani Allah madaukakin sarki ya shiga shi da rahma Abu Abdurrahman domin ci gaba da darussa da muke gabatarwa na karatuka kan zuwa sauri a wannan safiya ta Alhamis biyu ga watan Rajab ko hijira manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1438 wanda ya daidai da 30 ga watan 30 ne ko yawwa ga watan uku shekarar Bature ta 2017 insha Allah za mu ci gaba da darussan mu bayan tafiya na hutun ƙarshen wata da muka yi wannan mako muna roƙon Allah mu ɗauki sarki ya mana gaban kanta idan ba manta ba muna gabatar da rusa a cikin littattafai na aqida da kuma fiqh littafin farko shine littafin al-Imam Abu Abdullah Ubaydullah ibn Baffa al-Uqbani Allah madaukakin sarki ya cika shi da rahma a inda muke karatu a cikin littafin shi na al-Ibanatul Kubra wanda aka fi sani da al-Ibana an shari'atul firqatin nadiya wa mujanabatil firqil mazmuma da kuma littafin sharhi na littafin al'aqidatul wasatiyya littafin al-wasatiyya na babban malamin Sheikhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Taymiya wanda malam Ibn Husaini ɗaya daga cikin malaman wannan zamani waɗanda suka yada sunna akan aqida ta salaf Allah madaukakin sarki ya ji kansu baki ɗaya da rahma ne sharhi shine muka fara bibiya shine littafi na biyu sannan kuma littafin fikiru shi ne a littafin al-imam abdurrahman al-abtar wanda aka fi da littafin ashirin insha Allah saboda haka za mu fara daga littafin al-ibana idan ba manta ba mun shiga fasli na gaba ko kuma baji da malam ya kawo bayani dangane da ذكر ما نطق به الكتاب نصا في محكم التنزيل بلزوم الجماعة والنهي عن السرقة mun fara yin karatu akan wannan baji amma kasancewa a lokacin wasu mu ba su samu wannan na shafin farkon ba insha Allah a yanzu za mu sake ɗaukowa za mu sake ɗauko karatun daga farkon shi insha Allah ina da wannan mara da ciki amma an daga gama sai an hada maka wannan shine na farkon da babu wani a kaji duka ce duk ma ne tsarin Allah zama ko babu dhikru ma nafaqa bihi alkitab nassan fi mahkam at-tanzil ilzum al-jama'a wan nahy 'an al-firqa mana yace zai yi bayani a karkashin wannan babi dangane da abubuwan da suka zo a cikin alkur'ani ambato da suka zo a cikin alkur'ani a nasance wato littafi na hukunci da Allah madaukakin sarki ya saukar na wajabcin lazimtan jama'a idan aka ce jama'a nan su ne jama'an musulmi su wane ne ake nufi da jama'an musulmi a irin wannan zamani da muka ga jama'o'i sun yawa a cikin musulunci waɗannan su ne su ce su ne yan jama'a kaza waɗannan su ce su ne yan kungiya kaza ansaru kaza to luzumul jama'a su wane ne jama'an da za a lazimta za mu ji bayani insha Allah a cikin wannan babi sannan kuma wannahi anil firqa da kuma hani game da rarrabuwa a raba kai a warwatsu waɗannan sinan waɗancan can za mu ji alkur'ani littafin da Allah ya aiko manzon Allah da shi da muke alfahari da shi domin musulmi ba shi da wani littafi da yake alfahari da shi irin alkur'ani to menene moriyar da zai ci na alkur'ani shine yin aiki da shi to alkur'ani za mu ji ayoyin da Allah ya yi umarni da wajabcin haɗin kai lazimtar jama'a ko da kuwa akwai wani abu na rashin fahimta a tsakani kada wannan ya kai zuwa ga rarrabuwa abin da malam yake son ya kawo mana kenan idan ya gama wannan shine sai ya shiga kuma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma dalilai a cikin sunna su ma wanda suke nuni game da wajibcin addu'a da kuma hani game da rabuwa Allah ya dace da bayan yake amma ba bayan da muka gama jin bayanai da suka gabata na abin da yake da alaka da wajibcin bin sunnan manzon Allah in ba kuma ta ba su ne babuka da muka gama dabdala a kansa a baya cewa sunnan manzon Allah fa ba ta da ainihin wato kishiya kamar yadda za a kaɗe ta Allah wajen bauta haka za a kaɗe ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen biyayya malam yake to fa'alan ka sani ya kai dan uwa ko kuma ya ikhwani ya ku dan uwana waffaqana Allah wa iyyakum bis-sadadi wal ikhtilaf Allah madaukakin sarki ke datar da mu da abin da yake daidai shine as-sadad wal ikhtilaf da kuma haduwa ina fata an fahimta wa asamana wa iyyakum min ash-shatati والاختلاف ina roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga rarrabuwa da kuma sabani shatat shine kowa ya kama gaban shi kaga rabuwa din kenan ikhtilaf sabani wannan baya ganin abin da wani yake gani daidai ne shi ma baya ganin abin da kai ma kake a kai daidai ne kaga an samu sabani kenan to ya roƙi Allah ya haɗa kanmu da ishara kan zai bayi zai yi magana game da babun haɗin kai kenan sai kuma ya roƙi Allah ya tsare mu daga rabuwan kai shine sharrin da ke ciki kenan malam yake anna Allah azza wa jalla ka sani cewa lalle Allah madaukakin sarki qad a'lamana ikhtilaf al-umam al-madiyyin Allah ya sanar da mu sabanin da al'umman baya al'umman da suka zo kafin wannan al'umma irin sabanin da suka samu qablana kafin wa annahum tafarraqu wa ikhtalafu Allah ya bamu labari cewa waɗannan al'umma sun rarrabu sun warwatsu ma'ana ba su haɗu ba. Me yasa ba ta farraka cikin turufa dari ku sai rarraba su waɗannan su kama nan waɗannan su kama can waɗannan kuma suka kama nan. Kowa ya kama ɗarika mabambanta. Hatta fara bihi al-ikhtilafu ila al-iftiraji ala Allah azza wa jalla. Kun ji daga cikin sharrin rabuwa kenan jama'a. Rabuwan nan da suka yi sai ya kai su zuwa ga suka rinka kaga ƙarya kuma suna dangana wa Allah. Da abin da yake faruwa shi ne kowa a bisa inda ya dusa zai yi ƙoƙarin nuna cewa nashi ne kuma kowa. To tun da ko haka ne kowa zai yi ƙoƙari ya rinka nuna cewa ai shi ne na Allah don ba wanda yake son a yaƙi shi daga Allah. Ka duba da kyau ka gani. Tun daga masu bautan gumaka da duwatsu da 'yan bidiyo'i da mushirikai da kafirai da kiristoci kowa danganta kanshi yake da Allah yana ganin abin da shi yake shi Allah ke so ko mun fahimta jama'a to kaga in ko haka ne kuma gashi ku ba ku hada akan hanya ɗaya ba lalle ashe akwai wanda yake suke akan daidai akwai wanda ba su akan daidai kowa zai kawo magana da zai goyi bayan shi kaga da ƙarshe ne zai faru kenan sai ayi wa Allah kariya wani ce ai addinin da yake shine addinin da asalin Allah yake so wani ce a nashi ina fata an gane za dai mu ji al'umman da suka gabaci wannan al'umman wannan ya kai su zuwa ga suka kiran ƙarya suna dangana wa Allah madaukakin sarki mana yace wal kadibu alaihi suka rika yi wa Allah ƙarya wa tahrifu li kitabi sai suka rika ainihin wato karkatar da ma'anan littafin Allah ga abin da Allah ya ce a nan sai su karkatar da ma'anan shi sai su faɗi wani abin daban jin me ya jawo wannan jama'a shine rabuwa rabuwa shi ya ja suka yi wa Allah waɗannan abubuwa waɗanda suke manya-manyan laifuka ne Allah ya tsare Allah ya ce wa tahrifi li kitabihi wa ta'fili li ahkami suka rinka ƙaryata hukuncin hukuncin Allah wa ta'addi li hududihi kuma suka rinka ketar haddin Allah dan Allah ya tsaye da su iya nan su kuma sai su ketar shi yace wa a'lama na ta'ala har wa yau Allah madaukakin sarki bai gushe ba sai da ya sanar da mu a cikin littafin shi annas sababa cewa dalilin da ya kai waɗannan al'umma da suka gabata suka yi irin wannan aika-aika alladhi akhrajahum ila al-firqa ba'da al-kulfa shine abin da ya kai zuwa ga rabuwa bayan da can a haɗa ciki da a haɗa ciki waɗannan al'umma amma tun da suka samu wannan rarrabuwa sai wannan rabuwan kan ya kai su suka rinka kagar ƙarya suna dangana wa Allah suka rinka ƙetare haddin hakokin Allah suka rinka yi wato karya hukuncin hukuncin Allah wal ikhtilafu ba'da al ikhtilaf suka suka raba kansu bayan da can kansu a haɗe yake huwa shiddatul hasadi min ba'dihi li ba'dihi abin da ya kai zuwa ga wannan mummuna ko danyen aiki shine tsabara da kiyayyar da juna suke wa sashi ina fatan jama'a gani al-bughdu kiyayya to wannan shine abin da ya kai sashi zuwa ga sashi suka rika yi wa juna hasada wa baza ba'dhum ala ba'd sannan sashi suka rika yi wato kiyayya juna so waɗannan abubuwa guda biyu jama'a kamar yadda muka ambata a darasin can da ya gabata su ne ummul haba'i na duk wani rabuwa kai gaba abu na farko hasada abu na biyu shine kiyayya kaga wani kai kawai bai yi maka bane kuma an wayi gari shi ne aka ce aka ba jagorancin al'amari kaza to duk yadda za ka yi sai kaga ka jawo mai cikas ko sai ka yi mai kage ko sai ka jawo wani abu wanda zai raba ka me yasa saboda wannan kiyayya duk sanda kake hasada wani akan ni'iman da Allah ya mishi dama wannan shine ma'ana hasada kamar yadda na yi mana ishara mu koma mu karanta littafin al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali ne sharhin arba'una na Nawawi Jami'ul Ulum ko Jami'ul Ulum wal Hikam ya tsaya yayi bayani musamman da yazo kan hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tahasadu wa la tabasadu yayi bayani tsakani da Allah wanda gaskiya babu ɗalibin ilimin da ya wadata daga cikin wannan jawabi daga nan zaka gane illan hasada da kuma irin rarrabuwan hasada me ke sabbaba shi yayi bayani kware kware masu fa'ida ina ƙara tunatar da kaina da ƴan uwa mu ƙara komawa mu karanta Allah madaukakin sarki ya sa mu dace waɗannan abubuwa jama'a guda biyu kamar yadda muka ce su ne ummul haba'isi na duk wani rarrabuwa jama'a wani ya samu dukiya kana ganin ya za a yi a ce shi ya samu dukiyar nan an fahimta wani yana da ilimi a cikin tafiya kana gani ya za a ce wani ne yake da ilimi ba kai ba wannan sai kai zuwa garbuwa kai fa akhrajahum dalika ila al-juhud bil haqq ba'da ma'rifati wannan dabi'un nan guda biyu da suka saka cikin halayensu sai kai su zuwa ga suka rinka jayayyan gaskiya bayan da su san gaskiya haka al'amari ne gaba abin da ka riga ka aikace cewa wannan fa shine gaskiya ba amma saboda waɗannan sifofin nan guda biyu da suka shige ka sai ka dawo kuma kana jayayya akan wannan gaskiyar kana karyata shi ba tare da wani burhan da kake ci ba ba tare da wani dalili ba wa raddahum al-bayan al-wadih ya kai su suka rika yin raddin bayanan da suke a sarari ba magana ce a sarari wanda kowa ya ji sai ce a to ai da inda gaskiya yake amma kai kuma sai ka shafa wa idan ka tuka ka ce ka ji ka gani kai ba haka abu yake ba ina fata an gani wannan duk sharrin rantsuwa ne jama'a bala yace ba da sihhati bayan da fa ka tabbatar da ingancin wannan ainihin wato dalilan wa kullu dhalika wa jami'ahu qad qassahu Allah azza wa jalla alaina wa aw'aza fihi ilaina wa hazzarana min mawaqi'ati yace duk irin waɗannan miyagun dabi'un nan to Allah ubangiji ya ja kullum ya gargade mu a cikin alqur'ani ya tsoratar da mu kuma ya ainihi wato yi mana umarni da mu cancanci shi wa hawwafana min mulabasati kuma Allah ya tsoratar da mu kada mu ci danyu da irin waɗannan halaye ina fatan jama'a gani to wannan jama'a fa su ne umarnin Allah kaga kenan Allah ya yi umarni akan haduwa kuma ya tsoratar game da rabuwa me yasa musulman da suke cewa sun yarda da Allah sun yarda da Alqur'ani kuma suke raba kansu a yau me yasa musulman da suke cewa sun yarda da Allah sun yarda da Alƙur'ani suke kin haɗa kai kamar yadda Allah ubangiji su ya yi umarni ina fatan jama'a mun gane za mu zo mu ji kamar yadda malam zai kawo ayoyin Alƙur'ani da za mu fara ji a yanzu za su yi mana nuni zuwa ga dalilan insha malam ya ce wa laqad ra'ayna dhalika fi kathirin min ahli asrina yace abin takeici mun ga wannan sharrin ya dirka ko kuma ya fada kan mafi yawan al'ummar da muke rayuwa a zamani ɗaya tare da su. Jama'a al'imamu ibn Babba fa yana magana a ƙarni na hudu ne na musulunci jama'a. Shi ne ka ce daga shekara ta ɗari uku da ɗaya zuwa ɗari hudu shi ne ƙarni na hudu na musulunci. A wannan lokacin fa in kai lissafi sama da kusan shekara dubu ɗaya kenan yau. Amma yake cewa an samu wannan irin rabuwan a wannan zamanin nasu. to mu kuma da muke rayuwa a ƙarshen duniya yanzu ne za mu ci ai sai salati ke ina fata an gani don kowa a cikin shi aka haife shi a cikin rabuwar kai a ciki ya taso a ciki kuma yake rayuwa duba da kyau kusa kowa ala menene filfiti na wakau kowa a cikin fitin da ya ka taso ka ga kungiyar da ka samu kanka suna zagin waɗancan ka taso ka ga kungiyar da ka samu kanka ba ka shiri da waɗancan waɗannan sun ce su ne yan ɗarika kaza waɗannan su ne suke kungiya kaza waɗannan sun ce su ne yan alfaru kaza waɗannan su ne sun ce haka ka taso kuma haka sai ma kake rayuwa to illa man rahimallah sai wanda Allah ya ji kai shi shi ne in ya taso ya yi irin waɗannan karatuttuka ya fahimci cewa ashe akan sharri yake sai ya tsane kan shi ya ce to shi ba shi tare da kowanne sai wanda yake akan gaskiya saboda haka kowa ya watsar da nashi wannan kungiya da yake raba kan al'umma da shi a dawo wa gaskiya wannan shi ne da'awar da salafiya take za ta zo ta yi ba kaga ashe akwai aiki akan duk wanda ya rajista kanshi a matsayin shi na dan salafiya jama'a aiki ne wallahi ba kaɗan ba ku je ku karanta rayuwar malam muhammad nasiru jinin albani ma'ana ina magana waɗanda suke rayuwa a wannan zamani namu ke an fahimta gwagwarmayan da ya shafa akan cewa mutane su watsar da waɗannan rarrabuwan nan ne da ya kai mutane zuwa ga shari a dawo a riƙe asali wanda kowa zai haɗa a kai sai ya zama an koma tsintsiya maɗaurin ki ɗaya duk gwagwarmayan da ya yi akan wannan ne zama amma sai da ya zama kuma wannan ya zama mishi wato wani nakalan akirat wal ula shi ne kowa ya mai rubutu ba yan ɗariku ba ba yan kungiyoyi ba ba yan shi'a ba ba yan kowa ana cewa ya zo da sabon addini amma kuma wannan shine addinin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi dauki photocopy din shi idan baka san waye Muhammad Nasir shine Albani ba shine malam Albani na mu annan na nan malamin Muhammad Awwal Alim Albani shi ma gogormayan da ya sha da akan ne jama'a kan a rabu da kungiyoyi a rabu da ko a rabu da duk wani mata a dawo kan abin da yake asali shine haɗa kan al'umma akan addini da annabi zo ya karanta da sahabbai shi ma duk gwagwarmaya akan wannan ne jama'a amma har yanzu din nan mutane sun gama gamsuwa da wannan abin da sun gamsu ba kuma ita ce kaɗai daidai jama'a babu na biyu za mu ji ayoyin a yanzu ayoyi ne da kowa yana karantawa ya san su amma da yake kamar da Allah ke cewa wa laqad yasafal qur'ana li dhikri fa hal min mudakkir ba a yin tazakkuri ba a yin tadabburin ayoyin sai dai a karanta shi suran shi a ji shi kawai amma menene suke dauke da shi babu ruwan kowa Allah ka tsare mana imani to malam da yake cewa wa laqad ra'ayna dhalika fi kathirin min ahli 'asrina mun ga mafi yawan irin wannan sharri ta fado wa mutanen zamanin mu وطوائف من يدعي أنه من أهل ملتنا da kuma wato tawa'i shine kamar a ce kungiyoyi ko kuma ɗariku ɗariku man yaddai annahu min ahli millatina daga cikin waɗanda suke da awon cewa fa su ma fa suna addinin musulunci ne yanzu ba a fara magana kafirai ba tukuna musulman ne ake magana a yanzu su suke da waɗannan matsalolin وسأتلو عليكم من نبأ ما قد أعلمنا مولانا قال ابن بطة يتي أما كفتة هكذا ينزلن إن شاء الله زن خرنتم daga cikin abubuwan da mahalicinmu Allah majibincin al'amarinmu ya sanar da mu alkarim mai karanci wa ma qad alimahu ikhwanuna min ahli alqur'ani wa ahli ilmi da kuma abubuwan da manyan ƴan uwanmu suka riga suka san shi au allama ko suka karantar da shi min ahli alquran wato malamai masana alqurani wa ahli ilmi malamai waɗanda suke ma'abuta ilimi wa katibat alhadith marubuta hadisai wa sunan da sunnoni bari ku ji daga cikin abubuwan da suka faɗi shine yanzu ma da zai fara kawo sai ce wa ma yakunu fihi insha Allah basira man alimahu wa nasiyahu sannan kawo ayoyin nan da maganganun manyan malaman nan da zai yi to ina fatan da izinin Allah zai tunatar da wanda yake da basira da da ya manta to yanzu in ya ji sai ya tunatar da shi waliman ghafalahu aw jahila ko wanda da gaba ɗaya ya gafala hankalin shi ma bai je ta nan ba ko kuma wanda ma shi bai gafalan ba bai manta ba amma bai ma san shi bane gaba ɗaya ya jahilce shi wa yamtahina Allah bihi man khalafa sannan kuma duk wanda Allah madaukakin sarki ya jarabce shi da waɗanda suka saba mishi akwai wanda ya shiga jarabawar rayuwa ne kadai saboda wani da wani sun saba mishi wajhadahu kuma suka yi ainihi wato jayayya da shi bi Allah ya jahadahu illa al-mulhidi kuma ya nuna mashi cewa bai kamata ya ainihin wato yi irin wannan gaba da adawa da kowa ba sai waɗanda fa suka rike abin bauta kuma bayan Allah wala yunkiru illa zaiduna kuma ba wanda zai yi inkarin waɗannan gaskiya da zamu ji a cikin alkur'ani nan sai waɗanda suke zamammu ma'ana waɗanda suka zane daga kan hanyar gaskiya me Allah yake qala Allahu azza wa jalla yace Allah madaukakin sarki yana cewa ya dan nasu ummatan wahida kun ji yadda Allah madaukakin sarki fara bada mutane sun kasance a farkon al'amari to al'umma ce kwaya daya ba su san rabuwa ba mana gaba daya al'umma suna akan abu ɗaya ne ne lokacin da Allah ya halitta annabi Adam ya yada mai zura'an shi suka yadu a ban kasa to ba a san wani abu na yi wato rabuwan kai ba Allah yake fa ba'atha Allahu nabiyina mubashirin a lokacin da rabuwa ya fara fado musu sanadiyan kururuwan shedan shikenan sai Allah ya marmaza ya aiko da manzanni da annabawa mubashirina wa mundirina su yi marmaza su zo su yi wa mutane bushara akan cewa duk wanda ya tsaya akan asali bai raba kai ba to yana da sakamako kyakkyawa a wajen Allah duk kuma wanda ya bi wannan kuje da shi dan ya kada to shi kuma a gargade shi akan cewa zai haɗu da hukumar Allah kaga Allah bai zalunci mutane ba bayan Allah ya halicci mutane ya bar su akan asali sai shedan ya zo ya raba kansu sai Allah ya aiko manzanni cewa ku je ku za ku su kaga da Allah bai yi haka ba da mutane sun tsaye da hujja akan Allah haka Allah ya faɗi da kanshi ya Allah ya kuna linnati hujjatan ala Allah domin kada mutane su yi wa Allah hujja cewa to ya Allah ai da kaga mun bata baka baka tunatar da mu baka aiko kowa ba Allah ya ce to mun aiko da manzanni mun aiko da annaba kuma mun ba su da kai manzannin nan kuma sun cika aiki sai da aka samu kusan karni goma kamar yadda nake Ibn Kathir ya kawo a cikin kafin al-Bidaya wan Nihaya tsakanin halittar Annabi Adam da lokacin da aka fara bautan gumaka a wannan duniya an samu kusan karni goma a wannan lokaci shine Allah ya aiko da annabi shi na farko ko manzon farko shine annabi Nuh alaihi salam domin me domin yanzu ya gaya wa mutane cewa hanyar da kuka kama dan nan ba hanyar kwarai ba hanyar fata ne Allah ya ce mubashirina wa mundirin da Allah ya tashi aiko su bai aiko su hannu rabbana ba balla kana a ce to menene abin da ka kawo mana daga Allah in ka mutu da ne za mu dogara da Allah ya ce wa anzala ma'ahum kitaba Allah ya aiko su da littattafai a matsayin guiding manual wanda za su yi amfani da shi ko da babu manzan to za su iya buɗe littafin su karanta jama'a mun fahimta ko anzala ma'ahum kitaba bil haqq Allah ya ce da gaskiya muka aiko su da waɗannan littattafai li yahkuma bainan nasi fi ma ikhtalafu aikin da za su yi da wannan sakon na Allah shine yi hukunci a tsakanin mutane akan wannan sabani da raba kai da ya shige su wa ma ikhtalafa fi illa alladhina utuhu min ba'd ma ja'atuhum al-bayyinatu baghyan bainahum Allah ya ce amma babu waɗanda za su kau da kai su saba wa waɗannan dokoki da Allah ya aiko da shi sai waɗanda aka aiko musu da waɗannan gaskiyan aka karanta musu shi bayan sun san gaskiyar sai su bujire daga wannan gaskiyar saboda ne bagiyan bainahu saboda kiyayyar juna jama'a kun ji fa wannan a cikin alkur'ani Allah yake tabbatar mana da shi kiyayya ne kawai da garga ta sa waye wani da hashi zai gaya mun jiki kuma ba komai bane fa girman kai ne jama'a girman kai ne shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wanda zai shiga aljanna idan yana da miskalar zarra na girman kai ne zarra ne malamai suka ce shi ne halitta mafi karanci a daga cikin halittun Allah. Na'am, mafi kankanci ne, mafi kankanci wato the smallest abinda Allah ya halitta ke shi ne zarra, domin idan ka wannan ya kasa ainihin wato kaiwa matsayin da zai iya gani shi saboda ya cika kankanta. A ta irin wannan da ake gwadawa da shi a ce in iska ya ko ta ɗakin ka za ka ga wasu abubuwa wannan ma yana da girma. zarra bai kai wannan ba dan idan kana iya ganin wannan to idan kana da girman kai daidai da kwayar zarra Allah ya haramta maka aljanna aka tambaye manzo Allah ne girman kai ne annabi yake fatrul haq wa ghamsun nas shine ka ga gaskiya ka kuma ka raina mutane waye wani da zai gaya mu wallahi akwai da dama wanda za a zo a yi mai gyara ya tabbatar da gyara ne amma wasu ya duba waye faɗa ba wanda ya faɗa bai isa ba wani sai ce to ai mun sani ina fata an fahimta girman kai ne Allah ka tsare kun ne da abin da Allah ya ce Allah ya ce bagiyan bainakum yayyan juna ne kawai kai su zuwa ga wannan sabani amma sun san gaskiyar da aka karanta gaskiya sun san ayoyin da aka karanta ayoyi hadisan da su ne amma girman kai Allah ya kiyaye fa hada Allahu alladina amanu bima ikhtalafu fihi min al-haqq waɗanda suka yi imani sai Allah ya shiryar da su zuwa ga gaskiya daga cikin sabanin da aka yi kun ga daga cikin abin da zai taimaka maka ka wanzu akan gaskiya shine imanin ka da Allah ka nuna wa Allah da gaske kake to ko da an saba din an rabu din to kai ba za ka shiga cikin wannan an yi wato hayaniyar rabuwa ba jama'a mun fahimta wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim Allah madaukakin sarki shi yake shiryar da wanda ya so zuwa ga hanya miƙaƙƙiya hanya madaidaiciya Allah ka shiryar da ku wa qala ta'ala a wani wajen Allah madaukakin sarki yake cewa tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd wannan su ne manzannin da ake ba ku labari a cikin su ma Allah ya fifita wasu akan wasu Allahu akbar jama'a kun gani ashe wanda yana nuna cewa duk inda ka samu kanka ba za ka ba zai yi a ce duk kun zama ɗaya ba jama'a ba zai yi ba sai an samu wannan fifiko haka Allah ya tsara rayuwa kai za ka fi wani ko wani ma zai fita saboda hatta manzannin da Allah ya aiko ta ji wasu sun fi wasu amma wannan bai sa manzannin suka rinka gaba da juna ba bai sa suka rinka hasada juna ba sai suka fahimci wannan ai aiki ne kowa ya bashi mataki kowa Allah ya bashi matakin da ya cancanta saboda haka wanda ya zo na farko cikin manzanni baya ganin waɗanda suka biyo bayan shi ba su ba wanda ya zo a ƙarshe baya ganin ya fi waɗancan falala na fata fahimta kun tuna kabiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ake mishi magana annabi Yunus dan Matta manzo Allah yake kada wanda ya fifita ni akan jininsa dan mata kada ku ga wai aini na tishi ko shi ya ti manzo Allah yake kada ku rinka yin wannan dukkan mu ɗan uwan juna ne kuma aikin Allah muka zo muka yi to haka mu ma ya kamata kamar da annabi yake cewa wa kunu ibadallahi ikhwan jama'a mun fahimta hatta jama'a a gidanku ba a wajen mahaifinku dukkan ku ƴaƴan shi ba a haifo ku ba a rana guda ba ka duba tsarin Allah sai Allah ya wani za a fara haifa wani kuma haife shi shine na farko amma ku da kuka fito ma fa daga mutane ɗaya kenan to ina ga in ka shigo cikin al'umman al'umman da baka san ma wani da shi na yazo ba kuma wai sai ka tsammaci dole ku zama ɗaya ko kuma dole kai za ka fitowa bai yi ba jama'a mun gane gashi Allah yake tilkar rusul wancananka su ne fa manzannin nan da ake maka magana babban na ba'dahum ala ba'd mun fifita wasu akan wasu su kansu ba mu bari sun zama the same matsayi tsakaninsu da juna ba Allah ya ce minhum man kallama Allah daga cikin falalan da muka yi wa wasu su Allah ya yi musu magana kai tsaye wasu kuma Allah bai musu magana kai tsaye ba sai da wasuka ko mun fahimta jama'a shi da Allah ya mai magana kai tsaye nan baya jin wani nau'i na girman kai akan wanda Allah bai mai magana kai tsaye dan a daidai lokacin da shi yake ganin wannan to ga wani manzo can shi kuma an fifita shi da wani abu da shi kuma bai da shi to haka Allah ke al'amarin shi to nawa sai kaga ɗa ne da uba amma Allah ya fifita ɗan da wasu abubuwa da uban bai da shi amma fa shi ya haife shi fa ko mun fahimta jama'a to wannan hakikan idan muna fahimtar shi wallahi kowa sai ya rayu rayuwar da Allah yake so ya a wannan rayuwar Allah ka dace da Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa rafa'a ba'dahum darajatin wasu daga cikinsu Allah ya ɗaukaka darajojinsu kamar wa wa ataina isa ibn maryam al-bayyinat annabin Allah annabi isa dan maryam Allah ya bashi bayyinat wato abubuwa da suke a sarari yake nuna cewa shi manzo dan shi tun yana tsin mangoye jama'a ya fara wa'azi a lokacin da mutanen maryam suka zo anna laki haza ina kika samu wannan kuma ma kana abuki mar'asuin wa ma kanat ummuki bagiya mu ba mu san ubanki da irin wannan shashanci ba bayan ke yake kuma ba mu santa da karuwanci ba fa asharat ilayhi sai ta ce ku shi za ku yi magana qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya me biyo baya sai ya fara magana kana inni abdullah ataniyal kitaba wata alami na biya ku ji ba tun yana tsimman goyo daga cikin sunnan Allah akan annabawa shine ba a baiwa annabi manzanci sai ya kai shekara 40 amma yau gashi shi ko awa 40 bai yi ba amma ya fara cewa inni abdullah ataniyal kitab wannan ba titi tashi Allah ya ba titi ko titi Allah yake a kai na yi sabta maryaman bayyana an ba shi abubuwan da suke a sarari na dalilai wa ayyadnahu bi ruhil qudus sannan mun karfafe shi da ainihin wato mala'ika jibril ruhul qudus kenan ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا Allah yake da ya so da ya ga dama waɗanda suka zo bayan shi da ba su ainihin wato yi yaƙe-yaƙe su karkashe junansu ba saboda kabiyar shi annabi Isa amma me yasa suka yi wannan kashe-kashe da faɗa da tsakaninsu Allah yake ikhtalafu sabani suka yi kaga illar sabani kenan ko da ana tare yau aka zo aka saba sai kuma kaga ana yaki da juna jama'a yaki da zai kai ai faɗa a zubda jini a kashe wasu wannan shine abin da ya faru hatta cikin sahabban manzon Allah ku je dubi daraja da falalan sahabbai jama'a amma tun da sabani ya shiga sai da yake da aka yaki jama'a illan sabani kenan kai tun manzon Allah na da rai sai da Allah ya nuna musu irin wannan da aka je yakin Uhud jama'a me ya faru ba sabani ne ya kai Allah ya tsora kafirai akan musulmai ba manzo Allah ne ya ba da doka ku yi kaza ku tsaya iyanan duk yadda al'amari ya dai ba ku kanku kanku saba sa ku mata ne biyo baya sai suka saba wannan ya sa sai Allah ya dandana musu har shi manzon Allah sai da aka yi mai rabu da illar sabani ke na jama'a shi yasa al-ilahu sharrun kullu Allah ya fi inda sabani ke jama'a sharri ko da kai kana ganin ai akwai wani alkhairi a karkashin shi to sharrin da yake ciki ba ma zai sa a ga alkhairin ba ina fatan jama'a mun gane to ba abin da ya kai haɗin kai jama'a gashi Allah yake menene yasa walakin ikhtalaf sabawa suke raba kai suke kowa ya kama gaban shi fa minhum man amana daga cikin su aka samu waɗanda suka wanzu akan imani wa minhum man kafara wasu kuma suka zama kafirai shine annabi isa nan wai da gaske shine muka kama din da muka je muka kafa shi akan cross koko ya tafi saman ne da gaske waɗanda suke imani suka ce a ba shi ne wannan ba Allah ya ɗauke shi kafirai kuma suka ce karya ne shi ne wannan saboda haka shi za a fuskawa ta je yadda aka fara samun wannan matsala kenan sai Allah ya ce walau sha Allah ya fa Allah ya so maktatabu da ba shi wannan yakin ba walakin Allah yaf'alu ma yuri sai dai Allah madaukakin sarki yana yin abin da ya so abin da Allah ya so faruwa shi ne kuma ba yadda aka iya shi yasa wani abin kuma in ya faru to sai ku gane cewa haka Allah ya tsara sai ku dauke shi a matsayin jarabawa daga Allah ina fata an gane domin Allah ne yake yin abin da ya nufa abin da ya ga dama wa qala ta'ala a wani wajen Allah madaukakin sarki yana cewa inna dina inda Allah islam jama'a ku sani cewa addini kadai da Allah ya rajistar a matsayin addini to shine musulunci ko da ka ji wasu na cewa suna wasu addinan to shi Allah a wajen shi sunan su ba addini ba to addini inda Allah al-islam yasa duk wanda ya samu kanshi a cikin musulunci gode wa Allah Allah mun gode ka kara mana neman ka وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم العلم بغيا بينهم waɗanda aka baiwa littafi su ne yahudu da nasara ba su rarrabu ba ba su sassaɓa ba sai bayan da ilimi ya zo musu daga Allah me yasa to suka rabu bayan ilimi ya zo musu ya Allah ke bagayen bai dauku yayin juna ne kawai cewa ya za a yi a ce su da Allah madaukakin sarki ya aiko annabawa da yawa a cikin yau kuma an tashi aiko annabin karshen zamani sai ya zo daga cikin wasu mutane larabawa kaga suna da ilimin lalle shine manzon Allah amma kuma sai suka gidu shi to bagiyan baina hukum ke wa man yakfur bi ayati llah fa inna allaha sari'ul hisab duk wanda ya bige ya saba wa ayoyin Allah bai sani cewa Allah ne gaggawa hisabi wa qala ta'ala a wani wajen Allah na cewa jama'a kuna jin waɗannan ayoyin da suke fitar da bayanan ko innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum shay Allah ya ce waɗanda suka rarraba addini shi addini ya kwaya daya da suka zo cikin addini sai suka rarraba shi waɗannan suka ce su ne ‘yan dakashar bandiya waɗannan su ne ‘yan kaza addinin fa suna cewa ɗaya ne amma suka rarraba shi sai manzo Allah sai Allah madaukakin sarki yake gaya wa manzo Allah cewa wa kanu shi'an suka zama kungiya kungiya shine ma shi'a lasta minhum fi shay ba ruwanka da shi ma'ana ba ruwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da al'ummar da suka rarraba addinin musulunci saboda shi kawai an tsire shi ne akan addini iyakan da kenan inna ma amruhum ila Allah Allah yake rabu da su al'amarin su na hannun Allah kuma yunabihum bima kanu yaf'alun akwai ranar kin dillanci Allah zai ba su labarin abin da suka aikata jama'a mun fahimta ko bari mu karanta waɗannan ayoyi guda uku ne su muka zo da shi daga sai tashi da yake kala shi wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki a wani waje yana cewa wa laqad bawwa'ana bani isra'il mubawwa'a sidqi Allahu akbar Allah yake waɗannan banu Isra'ila din nan su ne dai ahlul kitab din nan da ake magana Allah yake mun fa zaunar da su kyakkyawan mazauni a wannan duniya inda Allah ya je aje su babu irin ni'iman da babu shi kun tuna wancan aya da Allah ke cewa a menene ashabul menene da Allah yake ya ci harin fa haragada fa kafarat bi anillah Allah ya zaunar da su gari mai ni'ima wanda yake fitar da amfanin wato noma duk abin da ake bukata babu ba abin da suke rasawa haka Allah ya wa Isra'ila ya zaunar da su ya zaunar da su mazauni kyakkyawa ayi shuka ya fitar da yabanya ayi kaza ruwan sama ya sauka duk ni'ima da ake bukata Allah ya ci ولقد بوانا بني إسرائيل بوا أصدقائي ورزقناهم من الطيبات مجيد Allah yake muka azurta su daga dadadan abubuwa dan Allah duk wanda ya samu ni'ima ya samu dadadan abubuwa me ya rage mishi kaga sai ya kwantar da hankali shi ya ci gaba da ni'ima ya ci gaba da bautan Allah ko to amma wannan ni'imar su kuma sai ya kai su zuwa ga sabawa Allah sai Allah yake fa makhtalafu hatta ja'ahumul ilm ba su tashi sabani ba sai da asalin ilimin gaskiya ya zo musu inna rabbaka yaqdi bainahum Allah yake rabu da su Ubangijinka zai yi hukunci a tsakaninsu yawmal qiyama a ranar tashin alkiyama fi ma kanu fihi yaftariqu akan sabanin da suka yi a tsakaninsu wa qala ta'ala a wani wajen kuma Allah yana cewa wa ma tafarraqu illa min ba'd ma ja'ahum al-ilm baghyan bainahum ba su tashi sabani ba sai bayan da ilimi ya zo musu saboda kiyayya juna jama'a yana son ku yi la'akari da waɗannan ayoyi duk a ciki za ku ji Allah na cewa ba su tashi sabani ba sai da ilimi ya zo musu wai me ilimin nan ko mun fahimta jama'a za ku zo mu ji malam ibn Battah zai kare shi wato ku duba da kyau dai jama'a duk sanda kaga wasu al'umma sun saba ko sai da asalin abin da yake gaskiya ya bayyana tsakanin su kuna to daga nan zaka gane ashe sabanin akan son zuciya ka yi dan duk wanda aka ce gaskiya ta bayyana gare shi tsakanin da Allah ne ya kamata ya sallama mata to amma kuma wannan gaskiyar sai yasa kuma sai suka rabu wannan son zuciya ne ke yasa Allah bai yadda ya kyale wanda ya janyo wannan irin sabani tsakanin al'umma shi yasa Allah yake cewa ka rabu da su za mu haɗu da su ranar tashin alƙiya kun ji fa Allah yake min ba'd ma ja'ahumul ilmu baghiyan bainahum walaula kalimatun sabaqat min rabbika da ba dan alƙawarin da ya gabata da Allah ya ɗaukar wa kanshi ba ila ajalin musamma ne alƙawarin Allah ya yi musu alƙawarin cewa ba zai hallaka su ba sai wani lokaci ya yi to da ba dan haka ba la kudiya bainahu da Allah ya gama da su kawai Allahu akbar ma'ana sabani ta kai girman laifin da da Allah ya hallaka duniya saboda shi sabani fa jama'a daga nan za ku gane inda shi shi yasa duk ni'iman da mutane suke wallahi da za su shigar da sabani a tsakanin su wannan ni'iman zai iya gushewa sani da kyau jama'a in dai aka ce sabani ya shiga al'amari din nima ku daina tunanin wai ai akwai karatu ai akwai a in har kuka bari sabani ya tasiri a cikin wannan al'amarin wannan al'amarin gaba ɗaya zai iya rushewa Allah ka tsare wa innal ladina urithul kitaba min ba'dihim la fi shakkin minhu Allah ya ce waɗanda suka yi ci gajiyar littafin da Allah ya sauko ya saukar bayan zuwan waɗannan da suka yi saɓani su ma sai suka shiga cikin shakka shakka na kokonto aka kasa gane to wai suwa suke kan gaskiya ne abin da yake faruwa ke idan aka ga mutanen da ake ganin mutanen da bai kamata a ce sun saka son zuciya akan al'amari ba ne sai suka rabu waɗanda za su zo daga baya sai sun ruɗe su ce to wani mu yadda muke ganin shi mutumin kirki bawan Allah su wani ma muna ganin so zuwa yi akan gaskiya ne wala wani tun yana da yaƙini zai dawo shi ma yana yana ganin to to ya dai ahlus sunna nawa ne yau idan aka zo aka jefa mai shubuha na abin da ya faru na rikici tsakanin sahabbai wani har yana ganin bakin cikin wani sahabi ina ganin ai sahabi wani bai kyauta ba sahabin manzon Allah ba amma shi kai zai rika ganin bai kyauta ba saboda ne saboda shi ba haka aka kasa amma abin da nake kara da da mana shine me ya kai zuwa ga haka shine sabanin da ya bayyana gane ko Allah ka sani aya na gaba da mala ya kawo sai ce wa qala ta'ala wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinah ahlul kitabin da suka zo kafin mu sune yahudu da nasara ba su kai zuwa ga wannan sabanin ba sai bayan da ainihin wato ja'at humul bayyinat bayani gaskiyan ya bayyana musu suka gashi keke da keke ba lokacin da yake suka saba shi Allah ya ce wa ba umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu shi ko Allah bai umarce su da yin komai ba sai su bauta wa Allah mukhlisina suna masu tsarkake ibada zuwa ga Allah shi kawai dan Allah wa yuqimus salah sannan su da sallah wa yutu zaka su bayar da zaka Allah ya ce wa zalika dinul qayyima wannan shine addini tsaye da Allah ya umarci kowa so kowa ya tabbata akan cewa yana kan addinin Allah tsayayye bai bari wani sabani da aka yi a cikin al'umma ya shafe shi har ya kauda shi daga kan asali ina fatan jama'a mu dai sai mun zo da shi na gaba insha Allah za mu ji ibnu bakka zai yi ta'aliki akan waɗannan ayoyin sannan za mu ji kuma ƙarin bayani a kai insha Allah. Allah ya sa mu dace. Za mu tsaya a nan insha Allah sai mu ɗauko littafin a sharhin wasiya na Malam Hussein. Na wa alaikum salam. Eh. A'a hujjoji dalilai kamar ayoyi da kuma wasu abubuwa na mu'jizoji shine min ba'di ma ja'at humul bayyina. Ina fata gani. Ba wai bayani ba. Na'am. yawa su da ko wasiya idan ba manta ba har wa yau muna cikin inda malam Husaini yake ta kawo bayani dangane da shimfiɗa da ya yi wa wannan karatu na littafin wasiya da yake son ya karantar ya zo inda ya fara nuna rarrabuwar tauhidi cewa tauhidi ana kasa shi a duba ta ɓangaren uluhiyya da menene rububiyya sai kuma asma wa sifat to ya zo ga ɓangaren asma wa sifat domin kamar yadda muka ce asalin shi littafin wasiya din to ya fi ba da ƙarfi ɓangaren abu da yake da alaka da tauhidul asma'i wa sifat shi yasa ya zo da bayanin shi karshe-karshe domin ya alakanta shi da karatun da za mu shiga kuma kun ji ya fara bayani kuma kuma ta ba a baya akan cewa al'umman musulunci to akan wannan tauhidi na asma wa sifat anan ne aka samu tufatifai da yawa mutane da yawa suka samu tuntuɓe ina fata an fahimta menene ya kai zuwa raka shine yake dan ƙara tuturo bayani gashi yake cewa ثم حدثت بدعة القدرية مجوسي هذه الأمة أنا كفكا إذا sai bid'o'i suka fara kunno kai a cikin addinin nan har aka samu bid'a na yan kadariya kamar yadda muka ce ba yan kadiriya ba masu cewa suna bin tariƙan shi da abdulkadir ko ba su ake nufi a nan ba da a lokacin da yan kadariya suka bayyana to ba a ma san suwaye ma iyayen kadiriya shi da abdulkadir ba ballantana shi din da kanshi an fahimta yan kadariya waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya kira su cewa majusawan wannan al'umma ke da ga yana a ƙasa yake cewa sabata zalika min hadisi ibn umar inda abi dawud al-imam abu dawud ya fitar da hadisin billahi dan umar ya bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-qadariyya majusu hadisi ɗan qadariyya su ne majusawan waɗannan al'umma wa jabir ibn abdullah haka shi ma jabir ibn abdullah a cikin hadisin ibn majah da lafazin inna majusa hadhihi al-umma al-maktuba bi aqdarillah majusa waɗannan al'umma su ne masu karya ta kadar wato kaddarar Allah su menene aqidar suna cewa duk wani abu na kaddara cewa Allah ya kaddara kaza zai faru duk ƙarya ne saboda inda al'amra unufu al'amari to faruwa kawai yake wato sabanta yake shine daga istina an fahimta ko to hatta shi Allah baya sanin abin da zai faru sai abin ya faru dan Allah ku ji irin wannan aqida da ba kuma a cikin musulunci ba saboda haka a lokacin da wani ya zo ya aikata aiki to Allah bai san zai aikata ba sai da ya aikata shi haka suke cewa shi ne ɗan kadariya suka ce duk wani wa wasu inu bil qadar khairi wa shari suka ce ƙarya ne waɗannan miyagun aqidun ya fara bayyana tun zamanin sahabbai in ba kuma ta ba hadisin da Imam al-Bagawi ya kawo wannan shahararren hadisin na Abdullahi dan Umar abinda waɗannan almajiran suka zo kenan suka taso daga kasansu ta ainihin wato kufa ko basra suka zo suka ce bari su zo aikin haji su samu wani sahabin manzon Allah su bayyana mishi menene gaskiyar zance game da mutanen nan masu da'awar cewa babu kaddara to shi ne nan ma ne yake ishara zuwa gare su bid'an sai fara kullo kai suna cewa babu wani abu kaddara alladina qalu to bari ku ji menene abin da suke cewa suna cewa inna Allah ta'ala au inna Allah subhanahu wa ta'ala lam yaqdur af'al al-ibad suna cewa ai Allah madaukakin sarki ba shi yake kaddara wa bayi ayyukan su ba duk abin da bawa ya yi shi ne a kashin kanshi wa laysat dakhila tahta mashi'ati kuma abin da bawa ke yi ba shi daga cikin ikon Allah Allah zai da ainihin tasarrufi a kai wa laysat makhluqa lahu ba Allah ya halitta cewa wannan bawan zai yi abin da ya aikata ba bal كان زعماؤهم وغلاتهم يقولون malam yace kai al'amarin ma ya kai ga waɗanda suke zaƙewa da masu wuce gona da iri daga cikinsu abinda suke cewa shine inna ha ghairu ma'luma da Allah bai ma san abin da mutane za su yi ba a lokacin da ka zo kai sallah Allah bai san za ka yi sallah ba sai bayan da kai sallar sannan Allah ya san za ka yi shi ma wancan bai saba wa Allah Allah bai san zai saba ba sai bayan da ya saba ina fata an gani malam yake cewa wala maktuba fil lawhi al mahfuz wai Allah bai riga ya rubuta komai a cikin lawhi mahfuz ba kaga wannan hadisi da annabi yace Allah ya halitta alkalam yace rubuta duk abin da zai kasance ba sai da shi bake wa anna Allah la ya'lamu bima yasna'u an-nas suna cewa ai Allah bai san komai game da abin da mutane ke aikatawa ba illa idza waqa'a zalika sai lokacin da mutum ya aikata wannan abu ko kun fahimta innal amra unufu kun ga magana da shi ai al'amari to kawai newly invented sabantuwa yake ma'ana sanda mutum ya aikata shi sanda kawai ya ya zanto amma ba wai wani abu da aka riga aka kaddara cewa haka zai faru ina cewa babu ai musta'ani shine abin yana samuwa ne kawai samar da kanshi da kanshi wa haulai adraku akhir asr sahaba kun gani waɗannan masu waɗannan muggan akijin nan sun riski ƙarshe-ƙarshen rayuwar sahabbai wasu daga cikin su fakar adraku zaman abdullahi bin umar ka gani ko sun haɗu da zamanin abdullahi bin umar Allah ya ƙara mishi yadda radiyallahu anhu wa ubbada sabni samit haka ubbada dan samit ya rayu a ƙarshen rayuwar shi waɗannan mutanen suka bayyana وجماعة من الصحابة وكما صحابي دعما جماعة إن سجابي أن عبد الله جسر رأي ألوك تند وأن أن بيئة نوانا أكيدا سكبيا لكنه في أواخر عصر الصحابة سيدي أكيدا دي أيديهم وطويا دبا للي في كرشة كرشة زامن الصحابة ina fata fahimta kuma sahabban nan walillahi daru Allah ya kara musu yarda ba su kasa a gwiwa ba yana bayyana suka ci gaba da yin maganganu a kai wannan dama shi ne gadon annabta duk inda barna ya zo ba a yi shiru jama'a nan da nan za a fito a bayyana shi saboda ne saboda abubuwa guda biyu na farko a lokacin da bayyana ya bayyana barnan a lokacin da ya bayyana waɗanda suka riga suka samu kansu a ciki me yiwa wa'azin nan naku zai sa su su fita daga ciki sannan abu na biyu ko da su ba su fita ba to to kun yi wa mutane katanga da wannan barnan ke alherin Allah ya kai ga malam awwal adam ashabi ko kun san jama'a irin matakin da ya dauka kenan daga da'in boko haram ne shigo me yasa a Zariya bai tasiri ba shine barnan ya riga ya bayyana malamai sai suka ja baki wai sai suka shi kamar yadda yake bayyanawa akwai malaman da sun fi shi sanin waɗannan mutanen yan boko haram ɗin nan, kuma sun san akidin nasu amma duk sai suka ja baki sai shi kai hatsari ma har sai da mu nan kananan almajirai muke shakka anya malaman nan sun san mutanen nan kuwa muna ganin kamar ba san shi ba shi kuma ya san sun san su amma me ya faru sai da shi kadai ya fito ya zo yana maganganu a lokacin ma mu da ya zo nan garuruwan nan namu zariya yana ta wa'azin nan wasu mu ma ba su ma san me yake cewa ba wasu ana karatun kawai sai su rufe ba wai su waye malam ke ta wa'azin nan da baki ne aka ba san su ba sai da al'amarin nasu zai kama ni to kaga abin da ake bukata kenan dama ko dai kai wa'azin domin wanda ya shiga cikin hadarin ya fito ko kuma kai wa'azin wanda bai shiga ba to sai ya zan yayi katanga daga shiga ke jama'a an gane ko to sahabbai abin da suka yi kenan a wannan lokacin za ku zo ku ji irin abubuwan da suka aikata Allah ya sa mu dace mala yake cewa to kun dai ji wannan shine bid'a farko na bid'an aqida da ya fara bayyana ainihin wato tarihin musulunci bayan su fa sun mahadasat bid'atul irja sai kuma aka samu bid'an murji'a su kuma waɗannan su da suka zo da nasu aqida sai suka dubi ayoyi da nassoshi da hadisan rahama da jin kai an fahimta ko shikenan kuma sai su kuma suka sakakkance cewa ai da Allah yake da waɗannan ayoyi to a bar kowa kawai Allah shi ne tausayi ba abin da Allah zai kowa inda yana da imani kawai shi ke duk abin da ya na sako da zunubi kai ya damu sabon nan da zunubi Allah zai yafe shi automatically kawai me dalili ne sai to inna Allah ghafurur rahim to wanda aka ce maka yana da tausayi ai ba zai mumuta azaba ba ko mun fahimta jama'a to shine bid'a na gaba da ya kunno kai a cikin addinin musulunci wato malai yana son ya kawo mana menene ya kai har aka samu mutane suka fara karyata sifofi da ayi shine yake kawo mana tarihin yadda abu ya faru malam yace waɗannan murji'a din nan da suka kirkiro nasu gida wa adrakat zamana tafsirun min tabi'ina su kam mafi yawan ba su ma haɗu da zamanin sahabbai ba amma sun haɗu da su yawa daga cikin tabi'ai wannan bid'a ya yi rayuwa a zamanin mafi yawan tabi'ai da kuke ji ina fata an gane wal murji'a hum alladhina yaquluna to su murji'a me suke cewa su ne masu cewa inna la tadurru al ma'siya ma al iman ai laifin da kai to ba zai cutar da kai ba in dai kana da imani kai dai kawai kai imani kai imani ya soje ka da abin da kai zaka sha kaga wannan lafifi na barna ke ina fatan jama'a an gane suka ce a تزني وتسرق وتشرب الخمر وتقتل ما دام ما دمت مؤمنا kaje in je kana da imani zina zaka yi sata zaka yi jiya zaka sha kai kisan kai ma zaka yi kaje in dai Allah ya sa ka iya yi ba ko kaje tabbatar baka bar imani ya tafi ba jama'a ku ji wannan fa wannan laifin duk da kai suna cewa ba komai me yasa fa anta mu'min kamil ai kai mu'mini ne to tunda kai mumini ne dan kai sata ai ba komai an fahimta ko wa in fa'alta kullu ma'siya ko da kai zunuban duniyar nan gaba daya to imanin ka ya cece ka haka su kuma suke cewa kun ji bid'a murji ake lakin qala shaykhul islam bin taymiya bar ku ji daga cikin irin raddi da maganganun da aka samu shaykhul islam bin taymiya yayi wa waɗannan ƴan miyagun akidin nan yace inna kalamal qadariyya wal murji'a حين رده بقايا الصحابة كانت الطاعة والمعصية والمؤمن والفاسق ولم يتكلموا في ربهم وصفاتهم a lokacin da waɗannan bidiyoyi guda biyu suka bayyana to abin da sahabbai da almajiran su tajiyai suka rinka yi shine suna yin raddin waɗannan aƙidu amma ta ɓangarorin da'a da Allah da kuma sabon Allah da kuma bayani game da bai imani da bayani game da fata ku kiyaye a daidai lokacin da bidiyoyin nan guda biyu suka bayyana ba a fara magana game da sifofin Allah da sunayen shi ba amma dai ana magana tsakanin wane kai wa Allah da'a wane kana saba wa Allah wane kana kan imani na gari wane kuma fasiki kun ga magana asma da sifat da shigo mu farafi'a na asma wa sai aka samu wasu mutane kuma daga baya suka zo من الأذكياء ممن يدعون أن العقل مقدم على الوحي aka samu wasu mutane waɗanda suna ganin su masu kaifin tunani ne an fahimta ko sai suka zo su kuma saboda tsaban hankalinsu da tunaninsu sai suke ganin hankalin nan nasu ma shi ya kamata a gabatar kafin nasoshi ina fatan jama'a gani kun ji inda sabantuwan wannan wato hankalinsu ne yawa da hankalin ya musu yawa sai suka fara fahimta cewa to ai hankalin nan ba shi ya kamata a rinka gabatarwa kafin a gabatar da nasi haka dai a su intelligence kenan ko har intelligence din ya kai su zuwa gabata Allah ya kawaka mana yake cewa faqalu qawlan sai suka rinka faɗin magana bainal qawlaini tsakanin maganganu biyu tsakanin wannan maganganu qaulul murji'a wa qaulul khawarij tsakanin maganganun waɗannan murji'awa din nan da kuma khawarij kamar yadda muka ambata murji'a shine masu ganin cewa ai tausayi ya kai ga in dai kana da imani ji abin da kai to ba ku su ko khawarij ala tarfai na kaidin ko su kuma cewa suke in ka kuskura kai sako bayan kana da imani wannan sabon ba ya warware imanin ka zama kafi kaga waɗannan zafin su yayi yawa har sun kafarfafa waɗannan kuma sanyin su yayi yawa gaba ɗaya suna nan sun ture kamar kankara ina fata gani to waɗannan masu hankalin nan su kuma da suka zo al'arki yawo din nan amma ku rinka sa hankalin ba a cikin kot ko yawa da suka zo su kuma sai suna faɗin wani magana wanda yake tsakanin maganganun nan guda biyu ne biyu baya malam yace alladina yaf'alul kabira ha qalu abinda suke cewa alladina yaf'alul kabira laysa bi mu'min khawarij kenan suna cewa duk wanda yayi wani zunubi daga cikin manyan zunubai wannan ba zai yi ya zama mu'min ba sam kama qala murji'a kamar yadda su murji'a suke cewa in dai kana da imani kuma da abin da kai ba ku walaysa bi kafir kama qala al-khawarij sannan kuma waɗannan masu hankalin da suke ba kafiri ba ne kamar da hawarijawa ke kafirta shi kuma ba mumini ba ne kamar da murji ake cewa mumini to me shi kenan sai su ce huwa fi manzilatin bai da manzilatin shi dai ba za a ce mai mumini ba ba kuma za a ce mai kafiri ba yana tsakatsaki an gane ga yana ban huwa fi manzilatin bai da manzilatin yana tsakatsaki ne a cikin waɗannan matsaya guda biyu da kawari da murji'a suka ɗauka karajulin safir min madina ila ukra wa fara fi asna'i tariq sai suke misali shi kamar matafiyi ne kai ne yanzu ka shirya zaka tafi Kaduna jama'a kaga ina ka nufa Kaduna daga ina daga nan birnin Zaria ina fata an gane to da ka kama hanya tsotsar kana zuwa jaji sai ka yada zauka kaga yanzu ka baro zariya tabbas amma ka ƙarasa ka nuna ba ka ƙarasa ba to ina kake yanzu kana tsakanin zariya da kasuna to haka suke aje wannan mutanen nan su ma haka suke aje masu a su ne waɗannan sabon abin da ya biyo bayan akidun kawari da burja fala huwa fi madinati kaga dai wannan matafi ya baro garin su wala tillati safara ilaiha amma kuma bai karasa inda ya nufa ba bal fi manzilatin baina manzilatin kaga kenan yana tsakanin garuruwan guda biyu garin da ya baro da kuma garin da bashi fi hada ahkamid dunya hada fi ahkamid dunya to a duniya wannan shine hukuncin da waɗannan azkiya suke ma irin waɗannan mutane idan mutum ya sabo sai a ce to wannan ne sabon me matsayin shi a wajen mumini ne sai ce a'a to kafiri ne sai ce a to ku kawari ne hukuncin mumini da ya zina sai ce ya zama kafiri ku murji'a ne hukuncin mumini da ya zina sai ce ba komai ina nan mumini shi subhanallah jama'a muna fahimta ko to a nan duniya su waɗannan sai ce su su dai ba za su ce mai mumini ba ba za kuma su ce mai kafiri ba to ranar lahira in za a yi hisabi ne ba kuma shi kenan to barka da abin da za ka sani amma fil akhira fa huwa mukhalladun fil nar zai dawama a cikin wuta a ranar lahira kenan ku ji wani hukunci jama'a a ranar lahira zai dawwama a wuta su wane ne waɗanda suke dawwama a wuta mumine ko kafirai kafirai to amma a nan duniya kuma sun ce mai ba kafiri ba ne shi da Allah ku ji tukka da warwara ina fata an gane fahum yuwafiquna al-khawarij fil akhirah kaga aqidar su ya koma ya haɗe da na khawarija dama khawarij su hukuncin shi kenan to amma su tun daga duniya suke mai hukunci amma a na lahira aqidar su ya haɗu iri ɗaya da na khawarij lakin fi dunya yukhalifuna amma game da hukuncin su a duniya a nan ne suke saba wa khawarij jama'a ana fahimta ko mala yake zahara tabi bid'a wa tashara to wannan mugunyar bid'an nan sai ya bayyana a daidai wannan lokaci kuma ya yaɗu a cikin wato a duniyar musulunci a na wannan zamani ثم حدثت بدعة الظلمة والجهل ana nan kuma jama'a sai wasu bidiyoyin kuma suka kunno kai su ne bid'a na ainihin wato jahamawa ina fata an gane waɗanda su ne yanzu suka zo suka fara inkarin sifofin Allah gaba ɗaya ko wasu wa hiya bid'atun wa huwa bid'atun jahm bin safwan wa asbahi kun ji shugaban su kenan shine jahm dan safwan hasali ma daga sunan shi aka fitar da sunan kungiyar yasa ake ce musu jahaniya asalin sunan shi jahamu ko kun fahimta ma'ana waɗanda suke akan wannan tunani da philosophy na jahamu dan safwa wa yusammuna jahaniya su ake kira jahamawa hadathat hadhihi bid'a wa hiya la tata'allaqu bi mas'alati al-asma wannan bid'an ta samu asali ko ta kunno kai a daidai lokacin ba wai matsalar sunayen Allah ne kawai ba wal ahkam ko kuma hukunce hukuncen shari'a mu'minun am kafirun am fasiqun to a lokacin ba wai ana zuwa ne ana duba a a wani mumini ne a a wani kafiri ne wani fasiki ne su ba abin da suka zo da shi dake am fi manzilatin baina manzilatin su ba matsalar matsayin mutum a duniya suke dubawa ba yana tsakanin matsayi guda biyu ne irin kamar yadda waɗancan azkiyawu suke faɗi ba shi ne abin da su suka zo da shi ba an fahimta ko bal me ya dame su ta ta'allaku bi zatil khaliq sun ji nasu gida inda kuma ya kullo kai su abin da ya dame su wai yaya Allah yake ka ji ibo da da gauron dutse kenan kuma babu gauron su matsalar su Allah da muke bautawa yaya yake ne kaga ina bambancin waɗannan da banu Isra'ila wa iz qalu ha menene arin Allah jaharaka ka nuna mana Allah nan waya yake to shi ne bid'a su jahamu dan safwa su abin da ya dame su ko da yaushe suna son su yi bayani game da zatin Allah yaya yake ne shin Allah nan kamar mutane ne to ai kuma ya ce laysa ka mislihi shay to ai kuma muna ji yana cewa yadullahi fawqa aydihi to mu ba abin da ya ruda shikenan sai suka shiga cikin rudanin kuma ala fil fitnati faqat sun jefa kansu kuma suka jini a can jama'a ana fahimta ko unzur kaifa tadarrajat al bid'a fi sadr al islam jama'a da ibn usayd yake jama'a dan Allah ku duba yadda bid'o'i suke wa addinin musulunci wato cincirindo a farko farkon musulunci fa tun ba a je da nisa ba wato tun ana jiyo kanshin rasuwan manzon Allah ke dan da annabi ya rasu zuwa ya bari sahabbai sahabban zuwa suka karantar ta ji ai to tun a farko farko wannan lokacin aka fara samun waɗannan bidiyoyin ba ina yanzu da al'amari ya riga ya tsawaita kuma kaga hadis bila haraj ke Allah ka tsare malam yake hatta wasalu ila al-khaliq tun abin da yana tsakanin mutane ne wani su ce wani in yi laifi fasiki ne wani in yi laifi mumini ne wa tun ana hukunta mutane sai aka bar mutane ma gaba ɗaya sai aka ce kai bari mu koma ga Allah ma gaba ɗaya shi ma Allah ma ya yake ne dama haka bid'a yake taso a hankali a hankali yana shiga cikin jama'a yana jirka ke su kamar yadda gara yake cin katako a hankali a hankali kafin a hankara sai dai a ga illan kawai ya bayyana Allah ka tsare malam yace hatta wasalu ila al-khaliq har sai da abin ya kai su zuwa ga Allah da kanshi jalla wa ala madaukakin sarki wa ja'alu al-khaliq bi manzilati al-makhluq sai aka mai da Allah shi ma ya zama kamar halitta ya kuluna kama sha'u kowa ya faɗa abin da ya ga dama game da Allah fa ya kuluna daga cikin kuwa suna cewa hadha sabitun billah to wannan sifan dai bari dai a jingina shi ga Allah wa hadha ghairu sabitun to shi kuma wannan kai bai kamata mu gaya wa Allah shi ba هذا يقبل يقبل العقل أن يتصف الله به wannan sifan ya dace da hankali za a iya sifanta Allah da shi wa hadha la yaqbilu al-aql wannan sifan kai hankali ba zai dauki wannan ba bai kamata mu sifanta Allah da shi ba ko da ya zo ba a cikin alqur'ani kun ga su ma sai suka mai da hankalin su shi yake musu gwaji ke shi ne ba Allah ya kiyaye fa hadathat bid'atul jahiliyyah jama'a kun ji yadda aka samu bid'ar jahamawa ke wal mu'tazila da mu'tazilawa waɗannan dama duk bid'o'i ne waɗanda sun samu asali sakamakon wannan shine magana game da haƙƙin Allah ba tare da duban menene shari'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya aiko shi da shi ba فانقسموا في أسماء الله وصفاته إلى أقسام متعددة. فأروى أن البدع ke da wuya. shikenan sai suka karkasu zuwa ga ainihin wato kaso mabambanta game da sifofin Allah madaukakin sarki menene waɗannan kaso to shine za mu kuma ji a daren na gaba insha jama'a Allah ya sa muna alakanta jawabin ibn Sayyid da yadda za mu shiga cikin littafin ko insha Allah a darasi na gaba mai yiwuwa za mu iya karasa wannan mukaddima tashi bayan da zai gaya mana waɗannan karkasuwa na yi wato waɗannan da suka shiga cikin sunayen Allah da sifofin Allah. Allah maɗaukakin sarki muke roƙa ya tsare mana imanin mu Allah maɗaukakin sarki ya dace da Na. Jama'a sun tafi da tafi a cikin insha Allah. Now. har wa yau muna bayani a inda ya kulla babi game da azumi ko kitabu siyani mun karanto ma ya karahu saudi da kuma ma yujibul kafara abubuwan da aka kyamata mai azumi ya aikata da kuma abubuwan da idan mai azumi ya kuskura ya aikata su to kafara fa zai zama wajibi a kan shi za mu tashi inda yake sifatul kafara to yaya ake kafara nan an gane mana idan kafarar nan ya hauka ko ka janyo wa kanka shi to yaya za ka yi kafara malam yace wal mashru wal mashhuru tanawwuha wa annaha ala takhir shahararren magana shine matsalan kafara jama'a to nau'i ne daban-daban kafara ba a yi shi ta ainihin wato fuska ɗaya kawai a'a za a iya yi ta wannan hanya za a iya yi ta wannan hanya an fahimta ko sai ya ce wa annaha ala tahyir sannan kuma magana ingantacce shahararriya shine ana ba da zaɓi ma'ana ana iya zaben wannan ya zama a madadin wannan a zaɓi wannan ya zama ya tsaya a makwafin wancan an fahimta abin da za mu zo mu ci kamar da zai faɗi shine idan ka zaɓi za ka yi kafara ta wannan nau'in to ba za su iya gwamawa da wani ba misali kowa ya san ana kafara da azumi sittin ko sannan ana iya ciyar da miskini sittin to yana nufin a nan shine in ka zaɓi azumi to azumi zalla in ka zaɓi ciyarwa ciyarwa zalla ba za ka iya yin azumi talatin ka ce to gaskiya kai fa azumin nan na wahala da kai bari a samu maka mutane talatin sai ka ƙara da shi abin da yake nufi kenan ko gane ko yawwa shine yake ga yadda jerin kafaran ciki fa ya atiku raqabatan mu'mina na farko mutum yana da zaɓin ko dai ya yanta wuya na ainihin wato bawa amma lalle wannan wuyan sai ya zama muni wannan shine sharadin to idan da mutum zai zo yin kafara sai ya yanta wuyan da bai yi imani ba wannan kafara shi bai kafara ba ina fatan kare lalle sai ya zama bawan da za a yanta mu ne kamilatan rizq wanda kuma yana cikin bauta ne ɗari bisa ɗari kun sa ko waɗanda bautansu ba 100% bane ya riga ya aini wato samu ƴanci na wani ɓangare amma wani ɓangaren shi kuma yana nan cikin bauta to irin wannan ba za a yanta shi ba a wanda za a yanta shi ne wanda ɗari bisa ɗari yana nan ƙarƙashin bauta ne shine yake nufi da kamilatar rizqi zama an fahimta ko sai ce ghaira ma'ibatin sannan kuma wanda za a yanta din ba wanda yake da wani aiki ba wato ya zama lafiyayyen bawa misali ba zai yanta gurgu ba cikin bayi ba zai yanta makaho ba cikin bayi kuna fahimta shine ma'iba kenan wanda yake da aiki wala mustahiqqati al-ithmi sannan kuma ba wanda aka riga aka ainihin wato ba shi fansa na abin da zai fashi kanki ba ina fatan kuna fahimta mala yake aw ya kumu shahrayn mutakaji to wancan yan tabawa shine number 1 kenan na biyu ko kuma mutum yayi azumin watanni biyu a jere ba tare da ya sha ko kai ba fa in qata li udri bana amma da yake shari'a musulunci yana lura da lalura da kuma uzuri da mutum zai yanke azumin saboda wani uzuri karɓaɓɓe na shari'a ba naka uzurin ba kun san mutane wannan gaban ba sa fahimta idan ana cewa lalura ko uzuri mutum wai sai ya kirkiro abu da kanshi sai ce an lalura ne a'a shari'a ta riga ta zayyana uzurori fa da lalura to duk sanda ake ce maka lalura zai iya sa kai kaza za a gwada ne da ba wani shari'a shin wannan lalurar shari'a ta yarda da shi eh yanzu kana da lalura shari'a ba ta san da shi ba to yanzu wannan ba lalura ba ne misali daga cikin lalura da uzi da zai ba mutum wato daman ya yi sallah bayan lokacin shi ya wuce shine ko dai ya yi bacci san da ya tashi misali yanzu karfe takwas saura kwata sai wani ya tashi bacci tun da ya bacci bai tashi ba so bai yi sallah asuba ba kun ga yanzu din nan da ya tashi to ba makara ya yi ba yanzu ne lokacin asuban shi saboda haka mikiya kawai zai yi abu da ya sallah in ka ga yana sallah yanzu ko to kaka ce mai makarari me yasa saboda yana da uzuri uzurin nan kuma shari'a ne ta bashi da mutum zai manta gaba daya ya manta da yi sallah ba sai yanzu nan da muka wannan magana sai an kai ab da gaske ne fa yanzu ba ban yi sallar isha ba ma'ana isha da ya gabata cikin dare kenan ko sai yanzu ya tuna yanzu kawai zai fita ne kai tsaye je a lura sai zai sallake shi kuma ba makara yayi ba yana da uzuri yana da lalura karɓaɓɓe saboda shari'a ta san da shi ba ma kaddara wani aiki ne ka tasa gaba sai wannan aikin saboda muhimmancin shi a wajenka sai ka ki tashi akan aikin aikin nan fa ko na menene ko na shashinci ne ko na iskanci ko na kallon fim ai duka aiki ne ko ko na danna waya ko ko jama'a to sai sai da lokacin sallah ya wuce gaba daya sannan ka miƙe to yanzu kaka ce lalura ne dan wannan kai ka kirkiro wa kanka yanzu wannan sallan da baka yi ba ka janyo wa kanka fa sawfa yalqauna kayya wutan gayya kawai yake kiranka kuma ba ramuwa dan ba a rama sallah da ba ina fatan jama'a an fahimta to abinda malai yake cewa anan da wani uzuri zai bijiro wanda yake azumin kafara 60 yayi 48 yayi 32 yayi 21 sai wani uzuri na shari'a zai zai buga mana misali sai ya fado mai kamar misali sai tafiya ya kama shi tafiya uzuri ne na aji azumi ko ba uzuri ba ne uzuri ne ko da azumin farilla ne kuwa ma'ana azumin ramadan ne to sai yana cikin kafara sai wani tafiya wanda la mahala ya kama shi sai ya aje azumi saboda wannan tafiya yanzu bai yi laifi ba an fahimta ko duk sanda ya dawo to sai ce dama ta na arba'in da uku sai sai dora ba kuma sauran shan abin nan yana cikin azumin nan sai ya faɗi rashin lafiya a shi ma wannan uzuri ne na shari'a ko kun fahimta amma a duk ba waɗannan ba sai kirkiro kanshi wani uzuri da shari'a bai sani ba to a nan ne ba za a karba ba mala yace bana in ya dawo sai ya gina ya ci gaba wa illa in ko ba uzuri ne karɓaɓɓe yasa ya karya ba ista'ana zai fara sabuwa kaga inna al'amra ulufun din zai fara wani sittin din ne ko da hamsin da tare yayi kamar yadda suke buga misali gobe ya kamata ya karasa sai ce kewa da Allah bari dan huta hutun nan da yayi ko to a fresh subhanallah Allah ya kiyaye malam yake to wannan shine abu na biyu shine ya azumi na watanni biyu a jere to azumin nan na watanni biyu a jere ku kiyaye da a ce misali kafara ta hau kan mutum sai fara yau da safen nan to kaga yau da safen nan an riga an shiga biyu ga watan rajab an fahimta a kaddara sai watan rajab ya yi ashirin da tara to shi yanzu dole sai ya cika talatin dan bai fara da farkon watan ba Allah ya sa kun fahimta saboda haka zai kirga nashi 60 ne cir amma da ya yi dace ya fara kafaran jiya misali da aka ce ɗaya ga watan rajab sai watan ya ƙare ashirin da tara ya gama na wata ɗaya sai kuma ya tsora da na watan da ya biyo baya shi ma watan ya yi ashirin da tara da ya gama watannin shi shaharai yi mutu tajiyar shi amma kaga bai kai sittin ba ina fata an gane to amma in ya ja ko a tsakiyar wata ko a ƙarshen wata in ke ba a farkon wata ba ne to a nan ne kawai zai littafin sittin ba zai ce to ai watan da nake yi a ciki bai cika ba a ba ruwan shi jama'a an gane ko malam ya ce abu na uku daga cikin jerin yadda ake kafara au yut'imu sittina miskinan mudda mudda ko kuma ya ciyar da miskinai sittin abincin da ya kai mudu ɗaiɗai ina fata an gane to akwai maganganu da yawa da malamai suka yi wajen ciyar wannan shine mudu ɗaiɗan jababbe ko ɗanye ko ko a'a wanda za a iya cin shi kai tsaye kamar dabino ko kun fahimta ko a'a wanda sai an yi wani aiki a kan shi kafin a iya ci to kamar dabino dai da zan buga misali wannan babu shakka akan kai tsaye in aka bada shi gwargwadon wannan adadi ya wadatar inda a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda shi amma aka zo kan abincin da kuwa shine wasu malamai ke cewa a'a abinci ne wanda zai zama already made ma'ana ba ka inje su ne ka tafi da su cikin republic ko mr big ka ce kowa a cika mai plate kowa a sa mai abin da yake so ba wai dan juwala za ka je ka musu ba fa an gane ko sai su ci kowa abin nan ko kayi if'am kenan ta ciyar amma ba za ka je ka ɗibo musu busasshen masara ka ce to ga yanan mudu daidai ta ce to busasshen masara zai iya aftawa a baki ya ci suka ce baka yi if'am shi ba Allahumma sai kuma ka ɗau ɗawainiyan da zai iya sarrafa mai wannan masarar har ya iya cin shi. Akwai dai maganganun malamai ba yanzu ne muhallin warwarci ba. Na dai kawo mana ne wannan da musa shi. Sai malam yake to kun ji waɗannan su ne nau'o'in abubuwan da ake yin kafara. Ɗan tabawa mumini ko mumina sannan azumi wata biyu a jere sannan wato ciyar da miskinai. Sai ce wal adadu shartun wala yulaffaku min nawhayi fala askari ke adadi na yawan laifi da mutum yayi da ya janyo mai kafara ko to sharadi ne na kowanne sai yayi mai kafara shi ina ma'anar wannan bari mu buga misali da abin da ya kawo kaddara kamar yadda suke cewa idan mutum ya ci ko ya sha da gangan zai yi kafara ta cin ko to sai mutum yayi ganganci ana cikin watan azumin Ramadan sai ya ci ko ya sha yau kaga cikin ya kan shi bayan kwana biyu sai ya ƙara yi dari da ashirin ke shi ne yake rubi da wal adadu shartu yawan maimaita laifin to sharaɗin ƙarin kafara ne sai ta cin sai su cin su cin ko kun gane ko sai ce amma wala yulaffaqu min nau'ai amma kuma idan da wato mutum zai yi wannan laifin nau'i biyu a lokaci guda domin kuma ba za a gwama mashi ba shine misali mutum ya sha shayi ne karfe takwas rana tsaka da azumi kaga cikin ya wuce ko can da rana dai zai ƙara cin shinkafa da wake to yanzu ba za ka ci ɗari da ashirin a'a har yanzu ana nan ranar ne ko kun fahimta jama'a can da yamma ya je a ƙara zubo mai gurasa to shi ne abin da yake nufi a nan wallahu musta'an ga shi yake cewa ga nan ma zai ƙara kawo a nan yace wata ta'addadu bi ta'addudin ayyam shine kafarin yana karuwa ne idan ranan da kai laifin ya suka tsakaru wal azharu adamu ta'addudiha fi yawmin wahid amma in a rana ɗaya ne mutum ya ta maimaita wannan kuskuren da ya yi ko wannan dalilin kafara to ba za a ce kafaran yajin ka ba ko wa adam wujudiha bil jima'i sahwa yace sannan kuma kafara ba wajibi bane idan miji ya sadu da matan shi da mantuwa ina fata an gane mantuwa kan iya sa mutum ya sadu da matan shi ko da rana tsaka ana cikin wata ramadan sai ce ai ya manta ne dukan suka manta ko in hakan zai to ba za su ba sai sun kafara ba wakila yalzamu wasu kuma a wani magana suka ce a'a ya lazumce shi dole zai zai zai ainihin wato yi kafara wa rafdu niyyatin wa ta'jilu fitri bi tawaqqu'i mubahi sai ma da yake wal mukraha talzamu al mukrahi mukriha anha ma da yake rafdu niyya da a ce mutum zai ainihin wato fasa niyyan da yayi an gane ko da asuba ne da asuba mutum ya fara azumi to can bayan sahur yake kai na fasa niyyar wannan azumi to bai kudiri niyyar ba har azujir ya fito to wannan ma ya laifin da zai kafa haka ta ajiru fitiri lokacin buɗe baki yayi dab da za a yi buɗe baki nan ma kawai sai ya wa kanshi gaggawa sai ya ce kai jama'a ni azumin da nawa fa ya kare ba tun kafin rana ya fada shi ma wannan ya jawo mu kai shi fara sai ce bi tawakku'i mubahi saboda wani abu da ya faru gare shi na ainihin wato halal an fahimta ko shi ne kawai a daidai wannan lokacin sai yake da ruwa sai ya sha yace wal mukrahatu talzamul mukriha an wanda ya ainihin wato tilasta matar shi ya sadu da ita da ita matan ba ruwanta shi da ya tilasta ta shi zai kafa ko kun fahimta eh saboda haka ita da aka tilasta aka yi jima'i da ita ba za a ce ai tare muka yi ba wanda ya tilasta din shi ne hukuncin zai hau kan shi shi ne zai kafara amma ita ba ruwanta na? Ramuwa kawai, wasu ma suka ce har ramuwan babu a kanta. shi ma wannan akwai maganganu gaskiya da yawa domin an tafi akan a hadisin wancan sahabi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yake halatta annabi yake zai ka fara malamai suka ce a cikin hadisin ba a ji annabi ya faɗi hukunci akan matan ba saboda haka aka ce ita ba komai akan ta an gane ko suka ce to ai rashin maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin dalili ne akan cewa babu hukunci akan ta dan da da hukunci akan ta da annabi ya faɗi me yasa suka ce ga lokacin da wani ya zo ya ce a ɗan gidan shi ya zina ya shiga tsakanin shi da matar mai gidan shi da ya kawo wannan ƙara annabi bai manta da matan ba annabi ya ce gurai je ka idan matan ma ta yi furuci da wannan zina a jefe ta fita haka da yake akwai hukunci akan ta sai da annabi ya tsaya wannan kuma tunda annabi ya shiru aka ce ba komai akan ta karanta ainihin wato littattafai musawwala irin su Ibn Hajar in fatul bari za ku ji bayanan nan insha Allah Allah ya samu dace jama'a za mu saurara nan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi a kafar wannan na ƙarshe ne ce masailu sau wasu matsaloli masu bijirowar mai azumi su ne zai karasa kitabin da shi insha Allah sai shi zai samu masu makarata na'am eh eh shine maganar da muka yi haka ne ina jin na shiga da wannan ne a baya inda yake la yulaqaku min nau'ai maganar da muka yi tun farko ba za ka haɗa nau'in kafara ba kafara wannan ka cika shi da wannan ba zai yi ba dole in ka ɗauko ɗaya da shi za ka ƙarasa in kuma na ciyarwa ne shi za ka ƙarasa haka yake ala ta ka da na'am cewa to jama'a subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله